الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إنما يجري الله سبحانه وتعالى على عباده لا يكون إلا على مقتضى حكمته وعلمه وإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار ابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فإن ما يجري على على العباد في هذه الحياة إنما هو ابتلاء لهذا من هذا في هذه الدار ابتلاء بخيرها وشرها ومرها وحلوها فالمؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما قضى بهذا الابتلاء إلا ليعلم يقينه ورضاه بقضائه وإيمانه وتعلقه بربه فالله سبحانه وتعالى جعل هذه المصائب والأزمات التي تكون في هذه الحياة إنما هي تمحيص من الله عز وجل ولتكون سببا لتعلق عباد الله عز وجل بربهم فكلما اشتدت الأزمة وتعاظم البلاء فإن المؤمن الراضي بقضاء الله عز وجل إذا أحل برحله عند ربه عز وجل وتعلق به فإن الفرج يكون قريبا وقد نبأنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العز في كتابه العزيز في غير ما آية أن الله سبحانه وتعالى يفرج عن عباده الكربات مهما اشتدت ومهما تفاقمت ومهما توالت فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن رسله وأن الله سبحانه وتعالى قدر لهم ابتلاء لكنهم لم ييأسوا فجاءهم نصر الله عز وجل من حيث لا يشعرون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا فالله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه مهما اشتدت الأزمات وتفاقمت وعادت القلوب إلى ربها وتعلقوا به وحده فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم عما قريب فالله سبحانه وتعالى يخبرنا حاكيا عن يعقوب عليه السلام إذ قال يا بني يذهبوا وتح وتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فالله سبحانه وتعالى لا لا يريد لا يحب لعباده اليأس فاليأس ليس فاليأس ليس من طبيعة المؤمن الذي يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فاصطبر وانظر حتى بلوغ مداها فالرزايا إذا توالت تولت ويقولون إذا ذاقت فرجت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أمته ذلك وكان يبعث في قلوبهم يبعث في قلوبهم الأمل الأمل بالنجاة وبالانفراج وباليسر بعد العسر فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أخرجه الإمام أحمد وغيره واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو الحديث الطويل المشهور يا بني إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك وفيه اعلم أن في كل ما يكره العبد أن في كل ما يكره العبد خيرًا وأن مع ال وأن مع ال وأن مع الكر وأن مع النصر وأن مع الصبر النصر وأن مع العسر يسرا وأن مع الفرج الكر وأن مع الكرب الفرج وأن مع العسر يسرا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عباد يخبر المؤمنين بأن مع الفرب عن بأن مع الكرب الفرج وأن الأمر مهما ضاق فإنه سيتسع وقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربك ضحك الله عز وجل من قنوط عباده مع قرب غيره فقال يا رسول الله أيضحك ربنا عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا فالله سبحانه وتعالى جعل الفرج مع شدة الكرب فلذلك قال ابن عباس وغيره من السلف عند قوله تعالى فإن مع العسر يسرا قالوا لن يغلب عسر واحد يسرين وكذا قال الحسن البصري وقال غير واحد من السلف فالله سبحانه وتعالى قدر بعد العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا عباد الله لماذا جعل الله سبحانه وتعالى اقتران الفرج باشتداد الكرب إنما ذلك لأمور أولا أن العبد إذا اشتد معه الكرب إذا اشتد معه الكرب واشتدت عليه الأزمات وتوالت عليه الرزايا والمصائب فإنه يجد اليأس من كل مخلوق ويتعلق بالخالق ويعلم أنه لا منجا من هذا الذي هو فيه إلا من الله عز وجل فيعود إلى الله عز وجل فيأتيه, فيأتيه الفرج بعد ذلك والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الثلاثة الذين خلفوا فقال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ذاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا فهؤلاء لما اشتدت عليهم الكربة وضاقت عليهم الأرض بما رحبت لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وتعلقوا به فإذا بالفرج يأتيهم والأمر الثاني أن ال أن ال أن الكرب والعزمة إذا اشتدت مع العبد إذا اشتدت مع العبد المؤمن فإنه سيقوم بمجاهدة الشيطان إذ سيأتيه الشيطان يقنته ويبعث فيه اليأس فيقوم بمجاهدة الشيطان في ذلك فيكون ثوابه أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنه هذا البلاع ويدفع عنه هذا الوباء فبمجاهدة الشيطان يكون ثواب العبد رفع رفع البلاء فهذا من أسباب اقتران رفع الكرب رفع الكرب أو باقتران الفرج مع شدة الكرب ومن ذلك عيدا يا عباد الله أن العبد يؤود إلى نفسه باللائمة إذا اشتد عليه الكرب وتوالت عليه الأزمة وأكثر من الدعاء ولم يجد فرجاً فإن ذلك سوف يدفعه إلى أن يعود على نفسه باللوم فيلوم نفسه على التقصير في جنب الله ويعترف بذنبه أمام الله ويشتد انكساره عند الله عز وجل فيكون ذلك سببا لرفع ما به من البلاء فإنه كما يقال على قدر على قدر على قدر الكسر يكون الجبر فالله سبحانه وتعالى ربما أحب أحب لوم الإنسان لنفسه على كثير من الطاعات فإن لومه لنفسه يدفعه إلى الانكسار إلى الانكسار عند الله عز وجل واللجأ إليه والتعلق به وحده فلهذا السبب جعل الله سبحانه وتعالى اقتران, فرج اقتران الفرج باشتداد الأزمة عباد الله لا تيأسوا من روح الله عودوا إلى الله عز وجل انفضوا أيديكم من المخلوق وتعلقوا بالخالق وحده فإذا يئستم من المخلوق فإن خير الله عز وجل يكون معكم فمهما اشتدت الأزمة فإن الله سبحانه وتعالى يجليها بعودة العباد إليه فعودوا إلى ربكم وتوبوا إليه واصدقوا القول معه واصدقوا اللجأ إليه فإن الله سبحانه وتعالى لا يترك عباده إذا لجأوا إليه فهو الذي أمرهم بالدعاء ووعدهم بالاستجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر ولس ولكم من سائر الذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala yana kaddara wa bayinsa fitintunu da masibu iri-iri amma abinda mumini ya sani shine dukkan wani abin da yake gudana a bayan ƙasa wanda Allah subhanahu wata'ala yake gudanarwa akwai hikimarsa a ciki akwai iliminsa babu wani abu da Allah subhanahu wata'ala yake zuwa da shi babu hikima babu wani abu da yake gudana a cikin duniya ba tare da sanin Allah ba Allah ya san duk abin da yake gudana a cikin bayinsa kuma Allah subhanahu wata'ala shi ya sanya wannan duniya dan ta zama gidan jarraba shine yace cewa allazi ja'ala al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine wanda ya sanya rayuwa da mutuwa ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa dan ya jarrabe ku ya ga wane ne cikin ku zai fi kyautata aikin sa a wani gurin yace inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala lalle mu muka sanya abin da yake bayan ƙasa ya zama ado gare ta dan mu jarrabe ku cikin ku wane ne yafi kyautata aiki Allah subhanahu wataala yana cewa ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون منا جرب كود الخير منا جرب كود الشر منا جرب كود الخير wannan jarraba ce kuma zuwa gare mu za a mayar da ku saboda haka dukkan wani abin da yake faruwa a duniya mai daɗi da mara daɗi mai ɗaci da mai zaƙi dukkan su jarraba ce daga Allah subhanahu wata'ala kuma Allah yana yin haka ne domin ya gwada bayansa domin ya dawo da masu rabo zuwa gare shi su komo su rike shi hannu biyu su nemi taimakonsa Allah subhanahu wata'ala ya kaddara faruwar haka shi kuma mumini yana sane da cewa Allah duk yana yin wannan ne don ya ga imaninsa da shi ya ga gaskiyar alkawarin da ya rike tsakaninsa da shi ya ga yadda zai koma gare shi ya sakankance da cewa babu mai iya bashi agaji sai shi Allah subhanahu wata'ala a ayoyi da dama ya nuna mana cewa duk sanda al'amari ya yi tsanani to sauƙi na nan tafi duk sanda masifu suka rika bibiyar juna daga wannan sai wannan suka kai ƙololuwa to mumini ya sa ran cewa sauƙi yana nan tafi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin annabawa da suka shiga cikin wani hali na ƙaƙanukayi din yadda suka samu turjiya daga al'ummansu har ma aka shiga gallaza musu tare da mabiyansu aka yi ƙoƙarin kashe su da hallaka su Allah subhanahu wata'ala ya ce har kamar su ɗebe ƙauna sai kuma gashi nasarar Allah ta zo musu Allah ya ce hatta idan sai asir rusul wa zannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna wa nujiya man nasha har lokacin da manzanni suka ɗebe ƙauna cewa mutanensu ba za su yi imani ba sun yi da'awar sun yi kiran amma ina suna ta gamuwa da turjiya kullum karuwa take yi saboda haka suka kai ga ɗeba ƙauna wa zannu annahum qad kudhibu su ko mutanen da aka yi kiran su zuwa ga imani suna ƙaryatawa har ma sai suka rika zaton cewa annabawan ƙarya suke gaya musu da suka ce alƙiyama azabar Allah tana tafi in ba su yi imani ba Allah zai musu azaba to gashi sun kafirce kuma azabar bata zo ba saboda haka suka ƙara jin cewa annabawan ƙarya suka gaya musu Allah ce ana tsaka da haka ja'ahum nasruna sai nasarar mu ta zo musu saboda haka wani lokaci za a shiga cikin wani matsatsi zaka ji hatta ya qula ar-rasul wal ladina ma'a amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib annabi da manzo manzo da da waɗanda suka yi imani da shi za su rika cewa yaushe ne nasarar Allah za ta zo Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra bayan tsanani Allah zai kawo sauki Allah yana cewa fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra tare da tsanani tare da tsanani akwai sauki tare da wannan tsananin akwai wani saukin saboda haka tsanani ɗaya sauki biyu babu ta yadda za a yi tsanani ɗaya rinjaye sauki biyu Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawarin sanya wa muminai mafita kamar yayin da suka ga ɗaukewar ruwan sama suka ga alamar fari har suka shiga ɗeba ƙauna ubangiji subhanahu wata'ala sai ya saukar musu da ruwa wa huwa allazi yunazzilu al-ghais min ba'di ma qanatu wa yanshur rahmata shine wanda yake saukar da ruwa bayan mutane har sun ɗeba ƙauna kuma ya yada rahamarsa ko ina da ina wa huwa al-waliyul hamid shine wanda yake majibincin bayansa kuma shayabo saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa kada mu ɗeba ƙauna daga rahamar Allah kada mu ɗeba ƙauna daga samun sauƙi duk yadda muka ga al'amari ya tsananta bawa ya ci gaba da komawa ga Allah da addu'a ya cire wa zuciyarsa cewa akwai wani mahaluki ba Allah ba wanda zai iya samar masa abin da yake bukata wanda zai iya kabar masa da abin da yake damunsa ya rika sawa a ransa cewa Allah ne kada zai iya masa wannan to a yayin ne zai ga canji zai ga ainihin taimakon Allah subhanahu wata'ala ya zo masa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin abdullahi dan abbas wanda imamu ahmad ya rawaito hadisi ne mai tsawo wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta wasiya ko nasihu ga abdullahi dan abbas sun yana yaro a cikin nasihar da yake masa kamar yadda yake cikin musnad imamu ahmad annabi yake ce masa wa'lam anna fi kull anna fi kulli anna fi ma yakrahu al-'abdu khaira ka sani a cikin duk abin da bawa zai ji baya so ko ya shiga damuwa to akwai wani alkhairi wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum tana yi wa abu ya zo muku ba mai dadi ba kuna kin sa amma kuma ya zanto alkhairi gare ku sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa anna nasra ma'as sabr wato nasara tana tare da hakuri wa anna ma'a ma'al farj ma'al karb al faraj sannan dukkan wani watsanani idan yazo akwai sauki tare da shi wa anna ma'al usri yusra tare da dukkan wani tsanani akwai sauki haka ne ya tabbata cikin musnad imam ahmad da sunan ibn maja hadisin abu razin al-uqaili annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Allah yana yi wa bayansa dariya ganin yadda suke ɗeba ƙauna daga rahamarsa tare da cewa ga canje-canjen sanan da canje halaye da Allah yake yi gashi nan a gabansu a kusa da su wato Allah subhanahu wata'ala cikin lamarinsa yanzu nan sai ya canza abu daga halin da yake zuwa wani hali suna ganin yadda Allah yake caccanza al'amura amma kuma sai su rika ɗeba ƙauna daga samun rahamarsa ko su rika ɗeba ƙauna daga wata daga fita daga wata azaba ko wata wani bala'i da suke ciki to shine anan shi wani sahabi yake ce ya rasulullah ayadhaku rabbuna ubangijinmu yakan yi dariya annabi ya ce da shi na'am eh yana yin dariya sai yake cewa to wallahi kenan ba za mu rasa alkhairi ba daga ubangijin da yake dariya wato wannan yana nuna maka cewa Allah subhanahu wataala yana tare da bayansa kuma baya son ya ga bayansa sun shiga wani hali da za su ji cewa babu wani sauki da zai ƙara samun su su sawa zuciyarsu cewa Allah subhanahu wataala zai ba su zai kawo musu sauki Abdullahi dan Abbas game da faɗar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa inna ma'al usri yusra yake cewa lan yaghliba usrun lan yaghliba usrun yusraini babu ta yadda za a yi tsanani daya ya rinjayi sauki biyu haka shi ma al-Hasan al-Basri yake faɗa shi babu ta yadda za a yi tsanani guda daya ya rinjayi ainihin sauki guda biyu saboda Allah ya maimaita ya ƙara ƙarfafawa inna fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra saboda ka al'usur na farko shine al'usur na biyu amma al'usur na farko da na biyu kowanne zaman kansa yake saboda ka al'usur guda ɗaya ne tsanani ɗaya ne sannan al'usur sauƙi kuma guda biyu ne to babu yadda za a yi sauƙi biyu wato tsanani ɗaya rinjaye sauƙi biyu saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna wa bayan yake nuna wa ainihin al'ummarsa cewa su daina fitar da ainihin rahmar ubangiji tsauna daga samun rahmar ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin annabi Yaqub lokacin da yake gaya wa ƴaƴansa bayan shekaru masu yawa sun shuɗe rabuwarsa da ainihin Yusuf kuma ya dawo ya rabu da ɗan uwansa ɗan uwan Yusuf ɗin bayan shekaru da yawa ya rabu da ɗansa Yusuf to amma duk da haka sai yake cewa ya bani yadhhabu fatahassasu min yusuf wa akhi wa la tayasu min rauhillah innahu la yasu min rauhillah illa alqawmul kafirun ke cewa ya yana ku je ku binciki ku yi bincike game da yusuf da dan uwansa ku je ku binciko su kada ku fitar da kauna daga daga rahamar Allah babu mai fitar da kauna daga rahamar Allah sai waɗanda suke kafirai saboda haka duk da wannan dadewa da aka yi amma bai cire rai ba cewa Allah subhanahu wataala zai kuma hada su da ɗansa Yusuf da ma kuma dan uwansa Bunyamin wanda ya rasa shi daga baya to haka ya kamata mumini ya kasance akwai hikima da ta sa ubangiji subhanahu wataala ya hada ainihin tsananin idan idan masifa ta yi tsanani ta yi tsanani sannan sauki ya zo me yasa Allah subhanahu wataala yayi wannan shine malamai suke cewa akwai hikima cikin yin wannan saboda babu wani abin da babu hikima a cikinsa wato a cikin aikin Allah babu wani aiki da babu hikima a cikinsa daga cikin hikimar wannan yayin da abu yayi tsanani yayi tsanani mutane sun gwada wannan hanya sun bi ta wannan mutum sun bi ta wannan sun bi ta wannan ba su samu sauki ba to za su fitar da tsammanin cewa akwai wani mahalukin da zai musu magani duk za su koma ga Allah to yanda za su koma ga Allah su koma su rike shi shi kadai su ji cewa shine zai kawo musu magani to a lokacin kuma sai ainihin a samu maganin wannan bala'i da wannan musiba da suke ciki duk sanda mutum ya dogara ga Allah ya koma gare shi to Allah subhanahu wataala ya ishe su komai man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuh ce duk wanda zai dogara ga Allah to Allah ya ishe shi komai man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra ce duk wanda ya kiyaye dokar Allah kuma Allah zai sanya masa sauki cikin al'amarinsa to yayin da mutane za su gwada hanyoyin samun mafita iri iri iri iri su ga cewa babu mafita babu abin da suke bukata to za su koma ga Allah ne to wannan komawa ga Allah kuma sai kaga cewa sauki ya zo to wannan shi yasa duk lokacin da al'amari yayi tsanani to sai kaga kuma sauki ya biyo baya domin mutane a lokacin da za a koma ga Allah Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin mutane guda uku mutane guda uku waɗanda ba su fita yaƙin tabuka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam aka jinkirta al'amarin karɓar tubansu suka shiga cikin wani hali mawuyaci mai tsanani har suka ɗauki cewa kamar ma sun halaka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ala thalathati alladhina khulifu Allah ya karɓi tuban mutane guda uku waɗanda aka jinkirta karɓar tubansu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat har yanayin da ƙasa ta yi ƙunci da su duk da yadda take da faɗi wa zaqat alaihim anfusuhum zukatansu suka yi musu ƙunci wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi suka tabbatar babu matsera daga Allah sai zuwa gare shi ba inda zaka je ka tsere wa Allah sai dai ka koma wajensa to anan ne Allah subhanahu wataala ya kare ba su muwafaqat tuba sai kuma karbi tubansu to haka duk sanda mumini ya ga cewa babu wata hanya ya koma ga Allah to sai Allah ya kawo masa taimako sana abu na biyu mutum zai yaƙi shaidan domin duk lokacin da mutum ya yi addu'a ya yi addu'a ya ga bai ga samu ba bai ga sakamakon wannan addu'a a ƙarara ba to shaidan kuma zai zo ya ta sa masa a zuciya cewa kawai ka fitar da rai wannan addu'ar ma ka daina yinta wannan abu da kake satan cewa za ka samu sauƙinsa ba za ka samu sauƙinsa ba kawai ka sadu da ka sallama to shi kuma a lokacin mumini zai shiga zai shiga yaƙar shedan zai shiga yaƙar shedan yana ture wannan wasuwasi da shubha da shedan yake sa masa a zuciya to daidai wannan lokacin kuma sai Allah ya masa tagomashin karbar addu'ar tasa sai kaga sauki ya zo masa abu na uku yayin da bawa ya yawaita addu'a ya yawaita addu'a al'amari kuma suna ta ƙara tsananta harkoki suna ta ƙara cabewa shi kuma yana ta yawaita addu'a bai ga canji ba to zai dawo yana zargin kansa zai dawo yana bincikar kansa lalle akwai abubuwa da yake yi wa Allah wanda ya kamata ya gyara tsakaninsa da Allah wannan zargin kan nasa da zai zo yana yi zai gadar masa da karaya a zuciya zai gaba ɗaya zai saduda ya miƙa kansa gaba ɗaya ga Allah subhanahu wataala ya yarda cewa shi bawa ne mai laifi to wannan kuma a gurin Allah ya fi ayyukan da'a da yawa da zai je yana yi wannan zargin kan nasa a wurin Allah ya fi soyuwa sama da wasu ayyukan da'a ma da zai yi to sai kaga cewa kuma taimakon Allah ya zo masa a daidai lokacin to shi yasa wannan yanayi da ake fama musibu da muke ta ji suna ta faruwa muke gani suna ta faruwa da tsananin rayuwa da kullum take ƙara rincaɓewa ga ainihin kashe-kashe ga sace-sacen mutane ainihin ga, ga, ga, ga, ga ficintunu nan da can ko'ina mutane sun shiga cikin wani hali na ƙaƙanuka yi ga tsadar rayuwa kullum ƙara abubuwa tsawala suke yi to wannan kada mu fitar da rai daga samun tagomashi daga Allah subhanahu wata'ala mu ƙara komawa ga Allah subhanahu wata'ala da gaske idan za mu koma ga Allah da gaske mu ji cewa babu wani wanda zai iya yi mana wa zannu alla malja'a min Allah illa ilai mu ji ba mu da matsira ba mu da mafaka sai gurin sa to za mu ga canji da izinin Allah to amma Allah subhanahu wata'ala yana buƙatar bayansa su koma shi gare shi wannan shine sharadin samun canji din inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai mun yi wa kanmu mun tashi mun koma ga Allah mun yaƙi laifuffuka mun yi ainihin al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wannan fitsara da ake ta faruwa a cikin tsakanin musulmi ƴaƴan musulmi ayyukan ayyukan fitsara ayyukan masha'a ayyukan rashin kunya abinda ba za a taba zaton cewa dan bahaushe ko yar bahaushe za ta yi su ba yanzu yana neman ya zama ruwan dare yana neman ya zama ma kayan ado kayan kwalliya to babu shakka sai mun tashi mun yaki waɗannan abubuwa sai mun tashi mun yi al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar da yawa daga cikin masibun da suke samun al'ummu suna samun su ne a dalilin rashin umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna Allah ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun Allah ya tsire wa banu isra'ila akan harshen annabi daud da isa dan maryam Allah ce saboda ta'addancin su da saban Allah da suke yi Allah ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu sun zama ba sa hana junan su wani munkari wani mummunan aikin da suke aikatawa saboda haka abubuwan da muke gani hotuna na rashin kunya na fitsara da 'yan mata suke yi suna sawa a cikin kafofin watsa abin nan sadarwa babu shakka sai an fito an yaƙi wannan da yawa daga cikin masifu Allah yana kare mana su saboda al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar kuma ina faɗa da yawa daga cikin abubuwa da muke ganin saukin su a yayin da muke jin wasu gurare kamar su kama da wuta saboda musibu a nan Kano Allah ya kare mu ya tsare mu har zuwa yanzu dai akwai sauki in ka kwatanta shi da wasu gurare wallahi akwai abin da ya shafi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da ake tsaye da shi wannan tsayawa da al'amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar da ake yi kun ga wannan hisba da muke gani muna renawa wallahi a dalilin hisba ba karamin kariya Allah yake ba mu ba muna ganin abubuwan da suke kamar ba wani abu ka je hisba ka ga irin yadda suke tsaye ba dare ba rana wajen yadda za su ga cewa an samu gyara ba za su iya kawar da komai ba akwai abin da za su iya akwai abin da ba za su iya ba akwai abin da ya musu nisa ba su da iko akan kowa to amma dan abin da za su iya suna yi kada a rena wannan wani ya ce to ai ga su wance suwa da ƴaƴan wane suwa da sun yi kaza yaya hizba bata kamo su ba hizban nan kun san iya karfin da take da shi abinda kuma kake iyawa shi Allah yake kallafa maka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan da za su iya ɗin ko da 'ya'yan talakawan za su iya hana su ba za su iya hana 'ya'yan masu mulki ba masu sarauta masu ba za su iya wannan ba amma za su iya na talakawan za su iya to mu gode wa Allah akan wannan ai wannan ɗin da suke daidai suke yi ba laifi suka yi ba in sun kasa yi wa masu mulki magana ko 'ya'yansu magana wannan hudo da tsakarsu sai a zo gaba ɗaya ma a rusa su saboda haka mu gode wa Allah da ya samar mana irin wannan kuma wani abu ne da Allah subhanahu wataala zai kade mana musibu da yawa a dalilin wannan saboda al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar in ana tsaye da shi a cikin al'umma to Allah yana karaba wannan al'ummar da musifa da azaba haka mu koma ga Allah subhanahu wataala mu gaskata tsakanin mu da shi sai kaga Allah subhanahu wataala ya kawo mana canji ta inda ba ma zato Allah subhanahu wataala ya gara mana kasar mu da sauran kasashen musulmi waɗannan fitintunu da tashi-tashen hankula Allah subhanahu wataala ya kama mana saukin su ubangiji ya kama mana agajin sa ya kama mana agajin sa inda ba ma zato ubangiji ya canza mana halayen mu da ɗabi'un mu zuwa mafi kyau Allah subhanahu wataala ya sanya ainihin tausayi da adalci da gaskiya a cikin zukatan su gabanin mu mu kuma Allah ya sa mana hakuri da juriya da biyayya a cikin abin da bai saba masa ba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين